wadda da yawa daga cikin 'yan uwa suke aikatawa ita ce zina lallai zina bayan Allah abu ne mai girma wadda yake sababa wa ɗan adam jawowar fushin Allah da kuma nesantar samun rahmar Allah to don mu gudu tare mu tsira tare muka yi nazari ya kamata mu tattauna akan wannan matsala saboda fa'idarta da kuma hatsaranta fa'idar tattaunawar da kuma girman hatsaranta a cikin al'umma Allah ya datar da mu innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا وإياكم من النار عباد الله إن من أحكام القرآن وهدايته الحث على التمسك بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية والزجر مما يخل بالشرف والعفاف ومن أجل ذلك حرم الزنا وأخبر أنه فاحشة وحذر منه بعقوبة الدنيا والآخرة بالحد وجلد مئة وتقريب سنة لمن كان غير متزوج وللرجم بالحجارة إلى الموت لمن كان قد تزوج ولو مرة في العمر وهذا عذابهما في الدنيا وأما في الآخرة فقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وفي الحديث الذي رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله تعالى قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت إن ذلك لعظيم ثم أي يا رسول الله قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال إن ذلك لعظيم قال ثم أي يا رسول الله قال أن تزني بحليلة جارك فأنزل الله جل وعلا تصديق هذه التصديق تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أيها المسلمون إن الزنا بالإضافة إلى هذه العقوبة فيه مفاسد عظيمة يفسد القلب والفكر ويوجب الذل والعار ويضيع النسل والحرس ويخلط الأنساب وينشر الأمراض التناسلية فهو فساد في الدين والدنيا والفرد والمجتمع وما ثم جاء ومن ثم جاءت الآيات الكريمة تنهى عن قربانه كما قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ الزاني وملك آه، وملك كذاب وفقير وعائل مستكبر وإن عباد الله وإن من أخطار الزنا أيضا يبدد الأموال وينتهك الأعراض ويقتل الذرية ويهدم البيوت ويطوع العالي الرؤ- العالي الرؤوس ويسو- ويسود ال- ويسود ويسي- ويس- ويسود البياض الوجوه ويخرس ألسنة البلغاء ويهبط العزيز إلى هاوية من الحقارة عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله amma ba'ad bayan Allah kamar yadda muka ambata a khutbar mu ta farko khutbar mu ta biyu da ta yi fassara kuma da ƙari akan abun da khutba ta farko ta ambata bayan godiya da yabo zuwa ga Allah da jinjina zuwa gare shi da addu'a da kuma salati da tsira eh, salati tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma addu'a wa kawunanmu dangane da irin ayyukan da muke aikatawa munana da neman kariya Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga sharrin ayyukan da muke aikatawa da kuma sharri irin na shaidan da kuma matsala ta bidi'a bayan Allah hudubar take cewa ku sani yana daga cikin hukunce-hukuncen alkur'ani da kuma shirya ta alkur'ani shine bayani da tsawartar da jan hankalin mutane da jan kunnuwan mutane akan su yi riko da halaye managarta da kuma ɗabi'u kyawawa sannan su guji duk abin da zai iya ruguza musu ɗaukakarsu da kamewa daga dukkan abin da zai ruguza musu mutuncinsu kai saboda haka ne fa Allah maɗaukakin sarki ya haramta zina a cikin al'umma sannan ma Allah da kansa yake ba da bayani akan cewa lallai wannan aiki na zina alfasha ce sannan ya tsawatar ya ja kunne sannan kuma ya ce dukkan wanda aka rike shi da irin wannan aikin a masa ba a duniya in ba a masa a duniya ba to da a masa a lahira a duniya duk wanda aka same shi yana zina to da a masa haddi na bulala ɗari sannan kuma da a kore shi da a kore shi daga garinsu tsawon shekara guda bare dawo ba wannan shine azabar mutumin da aka dirfke shi yana yin zina amma bai taɓa yin aure ba don haka amma idan har aka rifke shi yana zina kuma alhali ya taɓa aure to da a sanya shi ne da dutse sai an ga bayansa sai ya bar numfashi wannan shine azabarsa ko mu ce azabarsu a duniya amma azabarsu a wadda ya taba aure da kuma wadda bai taba aure ba amma idan har su- a duniya suna ganin sun ci banza Allah ya ce ba su ci banza ba domin ina nan ina jiransu azabarsu a gidan lahira shine inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa lallai kun ga nau'in mutanen da ba sa haɗa Allah da wani wajen bauta sannan ba sa kashe rayukan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta su kashe sai akan gaskiya sannan ba sa yin zina ya ce duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka to shi kan ya saurara ya gamu da ko ya faɗa cikin zunubi ko kuma amma azaba wadda take mai girma damu ninninka masa azaba ranar gobe kiyama sanan dai dawwama a cikin azabar yana wulaƙantacce dukkan wadda Allah ya rifke shi ko kuma wadda ya je ga Allah yana a matsayin mazinaci kuma bai yadda an zartar masa da hukunci ba wannan shine azaba da za ta rifke shi ko da ta samu duk mutumin da ya yi zina a duniya Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda ya zo ya tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ya ma'aikin Allah tambayar da nake da ita ina so ka gaya min wani aiki ne a musulunci ya fi kowane aiki ko kuma wani aiki ne Allah maɗaukakin sarki ya tsana wadda Allah baya son sa daga cikin ayyukan da 'yan adam suke aikatawa a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aikin da Allah ya fi tsana a duniya shine ka hada shi da wani wajen bauta yace gaskiya hada Allah da wani wajen bauta abu ne mai girma yace to sai me kuma ya manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa abu na biyu shine ka kashe ɗanka wai tsoron kada ya ci abinci a tattare da kai saboda neman tattalin arzikin fekaru ya ce gaskiya wannan ma rashin imani ne gaskiya wannan ma abu ne mai girma ya ce manzan Allah sai me sai ya ce abu na uku shine ka yi zina da halaliyar makwancinka ka samu 'yar makwancinka ka riƙa lalata da ita ko ka samu matar makwancinka ka riƙa lalata da ita ya ce lallai wannan abu ne mai girma wannan su ne manya-manyan laifukan da Allah ya fi tsana a duniya to tun daga ya manzan Allah yana ba shi amsa sai Allah ya saukar da surar ayat sukutun wadda yake cewa wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar abin mamaki abin tausayi yau mun waye kai mun samu kanmu cikin tashin hankali da ɗimuwa wani baya ma lalatar sai ya samu matar makwancinsa a lokacin da makwancin nasa kuma ya yarda da shi ya danka masa amanar gidansa da iyalansa yayi lalata da matarsa yayi lalata da ƴaƴansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wani irin bala'i ne manzo Allah ya ce baya daga cikin mumunai ko baya kirga shi daga cikin mumunai aka ce manzo Allah waye yace man la ya'manu jarahu bawa'iqahu duk wanda makwancinsa bai kubuta daga sharransa fako fako Allah Allah yake yana fakon matar makwancinsa yana fakon ƴar makwancinsa yace wallahi ba mumuni bane ba mumuni bane baya daga cikin mumunai yau kuma yau rayuwar ta gurɓace haka mutane suke ta lalata har da ƴaƴa da kuma matayen makwantansu ya ku musulmai lallai ku sani fa zina matsayi matsayi ne ko mataki mataki ne ido yana yin zina kuma da a bashi ladan zinarsa kunne yana zina kuma da a bashi sakamakon zinarsa ma'ana zunubin zinarsa sannan kuma hannu yana zina kuma da a bashi zunubin zinarsa kafa tana yin zina Allah dai rana gobe kiyama dai ba ta sakamakon zinarta sannan al'aura ita take gaskata haka ko kuma ta karyata haka da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nayi Isra'i da Mi'raji yace abin da yafi daga mun hankali naje a halin isra'i kawai sai na ga wata kamar tukunya kamar tukunya ko kuma kamar wani tulu ya ce a samansa ɗan tsukuku amma ƙasansa mai faɗi amma cikinsa mutane ne maza da mata tsirara suna ta ihu ana ta babbaka musu wuta ana ta dafa su ya ce da na yaƙa sai na ga mutane ne maza da mata tsirara suna ta ihu sai na ce ya jibrilu man ha'ula'i wayannan kuma su waye kenan a cikin tulu sannan kuma ana tafasa su ta ƙasa sai ya ce haula izzawani wa zinata wayannan su ne mazinata maza kuma su ne mazinata maza don haka su ne aka tattara su aka ɗura su a cikin wannan tulun ake ababbaka su ta ƙasa don haka a yau mun yadda da yawa daga cikin mutane sun yadda wannan azabar ta riske su don su biya bukatar su ta duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lallai bayin Allah saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jan kunni Allah maɗaukakin sarki ya jan kunni ku sani bayan Allah lallai zina tana daga cikin al'amari mai girma wanda yake ruguza tarbiyya kuma yake ruguza dangantaka ta 'yan adam sannan ku sani zina tana ruguza kima da mutunci da zuciya take da ita sannan zina tana kawo kaskanci a cikin iyalai gidanku mutanen kirki ne kana zuwa kana yin zina sai a rika siffanta gidanku da mutanen banza sannan gidanku gida ne mutanen kirki da kamala daga lokacin da yarka ta yi ciki shikenan kai sai ka ji kunyar zama a cikin daba saboda menene yarka ta je ta jawo maka tsiya sannan ku sani lallai zina tana jawo gurɓacewar nasabar gida a yayin da yarka ko ɗanka ya je ya yi zina ya samar muku da ɗan banza shi kenan to yanzu nasabar ku ta gurɓace an ɗauko tun daga kakanka na goma wane wane mutumin kirki wane wane mutumin kirki wane ana zuwa kan ka sai aka samu ai kai ɗin ga abin da kai kuma ga to nasaba ta lalace nasaba ta lalace zina tana kawo tana gurgunta nasabar gida sannan zina tana kawo tana sanya cuɗanya tsakanin mutanen kirki da mutanen banza ku sani wannan aure na sunna abu ne wadda Allah ya da shi amma samun ɗa ta bayan gida kun ga yanzu nasaba ta gurgunce sannan kuma an cuɗanya wani abu da wani abu sannan ko ku sani in ma ka cire wannan zina tana kawo ciwuka wa 'yan adam ciwukan da ba a san farkon su ba a san ƙarshen su ba yanzu zina sanadiyyarta tana kawo bugawar zuciya ta ɗan adam ya mutu saboda yana so ya yi bijinta ya yi bijinta zuwa ga wata 'ya mace suna ta fama suna ta fama ƙarshe sai ya mutu ba abin da ya faru kwanaki can ba akan wani jami'in kwastam bayan haka sannan zina tana kawo tana kawo saurin yoyon fitsari sannan bayan haka zina tana kawo cuta ta s koma bayan wannan akwai ciwuka wadda zina take sababawa wadda ba a san su ba kuma ba a san farkon su ba a san karshen su ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka yake cewa zahiri idan har alfasha da ta yawaita a cikin al'umma har ma ba a jin kunyar bayyana alfasha a cikin al'umma to su zauna wa ƴannan mutanen su yi shiru Allah madaukakin sarki ya yi alƙawarin da ya zo musu da wata cuta wadda ba su san farkon ta ba ba san ƙarshen ta ba wadda ƴan iyayensu da kakanninsu ba su san wannan ma ciwon ba a lokacin su wannan shine abin da yake faruwa ciwukan da suke faruwa a tattare da mu muke ɗauke da su wallahi iyayenmu da kakaninmu da kakanin kakaninmu ba san irin wannan ciwon ba don haka a yau an wayi gari matasa har ma da wasu dolayen dattijai wai suna zakewa zuwa ga zina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan Allah ba kwa kun manta ne da cewar kamar yadda muka ambata zina tana rusa dukiyar dan adam tana ruguje mutuncin dan adam sannan kuma zina tana karya ingancin zuriya sannan kuma zina tana ruguza mutuncin gida yayin da aka same ka ko aka samu ɗanka ko aka samu yarka ta zamto suna suna yin zina da aka ji mutanen kirki ba sa so su je wannan gidan don neman aure sannan kuma zina tana jawo tana lankwasar da kan mutanen arziki wadda ake ganin su mutanen arziki ne su ne shahararru a gari tana durkusar da su su koma su ne a ƙasan mutane a yau alhali sanadiyar wannan zina sannan ku sani zina fa tana tana mayar da fiskokin mutanen da suke yin haske ta komo ta sabbaba fiskokin su koma suna baki a cikin al'umma sannan ku sani fa zina idan har an samu ɗaya daga cikin ahalinku suna yi to ko kuma an samu mutum yana yi ko da mutumin kirki ne ko da malami ne idan ya yi magana kowa sai ya fahimce shi amma yayin da aka same shi ya taɓa yin zina ko yana yin zina duk irin wa'azin da zai yi ba a ɗauka ba ga iya magana in yana zazzaga magana da ka ji e lallai gaskiya ne amma ba za a ɗauka ba ga iya balaga amma wallahi ba za a ɗauka ba saboda menene saboda an same shi da laifin zina sannan kuma zina tana gurgunta tana kawar da ɗaukaka ta ɗan adam ya komo ya zamto ƙasƙantacce ibn qayyimul jawziya rahimahullahu ta'ala yake cewa idan ƴar mutum ta je ta yi zina to haƙiƙa wannan ta jefa ƙasƙanci da tozarci zuwa ga ahalinta sannan kuma idan har ta ɗauki wannan ɗan ta kai shi aka ɗauki aka yi aurenta a irin wannan yanayin to lallai yanzu ta jefa kaskanci wa kanta zuwa ga mijinta yadda tana magana da ya ce a ni na rufa miki asiri ba ba ke kika yi kaza ba to shi kenan kaskanci ya hau kanta sannan bayan Allah ta sanya iyalan gidanta da a cikin kaskanci da kuma 'yan uwanta baki ɗaya idan ko ta ɗauki wannan yaron ta karshi saboda asirinta ya ruhu to yanzu ta haɗa abu biyu ta haɗa laifin zina da kuma laifin kisan kai idan kuma aka yi rufa-rufa aka aurar da ita da cikin to yanzu da ita da ahalinta sun kai wa ahalin wa'yancan abin da ba nasu ba ne yanzu sun cutar da su kuma Allah sai ya ɗauki mataki a kansu bayan Allah malamai ba suke faɗa ku sani lallai ita zinan nan a malamai suke cewa inna fitratus salima hanya wadda ta zamto ingantacciya wa nufusu tsahira sannan zukata wadda suke zuciya da take tsarkakakkiya ta aba hadha al'amal wallahi babu yadda za a yi ka samu zukata ingantattu zuciya ingantattu wadda da ka same su suna welcoming din zina babu wata al'umma da ta yadda da wannan ku sani bayan Allah lallai zina tana daga cikin al'amari wadda yake ruguza dukkan wata nasaba da dangantaka da kuma kima a cikin al'umma kai zina fa duk wanda ka ganshi yana zina akwai karancin akwai karancin kunya a tattare da shi akwai ƙillatul ghira sannan akwai ƙarancin amma kishi a tattare da shi sannan ba shi da kunya bayan haka duk wanda ka gan shi yana zina to abu ne mai sauƙi ya zamto mai yanke alkawari kuma duk mai yanke alkawari tsinanne ne ma yanke zumunta duk mai yanke zumunta tsinanne ne ka je ka yi ciki wa 'yarwa ne an zo an yi shari'a to yanzu mutuncin da yake tsakanin gidan su wane da gidan su wane sanadiyar lalatar da wane yayi da wace shi kenan wannan zumuntar ta yanki sanadiyar zina ka sa an daina magana da gidanku su wane sun tsane ku dan haka zina tana sabbaba wannan abun sannan bayan haka bayan bayan haka ba da za a yi ka samu mazinaci yana da tsantseni a rayuwarsa ba da za a yi ka samu mazinaci da kiyaye alkawari ko cika alkawari ba da za a yi ka samu mazinaci da gaskiya ba da za a yi ka samu mazinaci yana tsayar da sallah yadda ya kamata kai zina take sabbaba waɗansu ciwuka wadda ba a san farkonsu ba a san ƙarshensu ba ku sani fa bayan Allah hakika daga cikin abubuwan da suke sababa zina abubuwa kamar abubuwan da suke sababa zina suna da yawa amma daga cikin abubuwan da suke jawo zina shine akwai amma da'ful iman akwai karancin imani in ban da karancin imani billahi wal yawmil akhir da Allah da ranar tashin alkiyama ta yaya mutum zaka same shi na aikata zina amma da'ful imanu billahi wal yawmil akhir shine yake sababa zina abu na farko kenan karancin imani da Allah da ranar tashin alkiyama shine mataki na farko wanda yake sababa yan adam su zo suna yin zina abu na biyu annazur ila al-fodiyo wal internet shine irin yadda muka zakewa kallon bidiyoyi matasa suka zake wa kallon bidiyo da kuma bibiyar kafafen abin da ya shafi ma yanar gizo su facebook twitter da abin da ya kama da haka ana jefa abubuwa na batsa wani zai saka data ne kawai don ya zai kalli batsa to ya je ya kalli batsa sha'awarsa ta motsa nan kuma dai bin riga ban kwararo ko da ya ci karo da kai subhanallahi subhanallahi to don haka a lokacin irin abin da ya gani a can yanzu zai zo ya baza kafasitinsa ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan haka abu na biyu intisharul bai'i wasailul man'in alhamd fi saydiliyat akwai abubuwan da ake yi na tallace-tallace da sayar da abubuwan da basu dace ba da aka iya samun mai sai da magani a kasuwa ya zo yana ta magana ta batsa yana ta magana ta batsa kuma ana ji ana ganinsa to wannan yana iya sabbaba yana jawo zinace zinace su yi yawa a cikin al'umma har ma ka ji wani tuzuru ba shi da kowa amma wai ya zo sayan maganin karfin maza kuma a ɗauka a sayar masa babu doka me da je da shi me da je da shi bayan Allah sannan kuma a zo ana manna wa'ensu wa'ensu kalandu na batsa ƙananu suna gani manya suna gani da abin da ya kama da haka wa'annan suna iya suna sabbaba zina a cikin al'umma bayan haka al-ikhtilatu bainal jinsaini haduwa cuɗanyar maza da mata musamman a guraren aiki ko da a guraren aiki ko kuma a guraren biki da abin da ya kama da haka wani na sabbaba zina ka iya samun wata yarinya da ta tafi aiki ma da ta tafi a aiki Uh, kamar makaranta ko kasuwa ko um, asibiti yau ita ce mai night shi kuma wancan yana night kuma kaza da kaza da kaza kun ga wannan duk kuskure ne wannan suna sababa zina a cikin al'umma bayan haka Allah au bainal aqarib min abna'il am wal khal akwai wasa da ake yi a kasar Hausa tsakanin tsakanin ƴaƴan ƴaƴan kawu da ƴaƴan baffa wai wannan ƴaƴan kai wai akwai akwai wasa tsakanin ƴaƴan kawu da ƴaƴan bafa kaga ya same ta yana ta murmusarta ana ta ai a wakiyar wasarsa ne nan ko in an jima sai ka ji fagasha ha magasha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan Allah la'akari da lokaci huduwar ba karewa ta yi ba in Allah ya kai mu sati da mu dora akan ta سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد الله اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وذريته اجمعين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله